والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na cikin bayanin wato abubuwan da suka shahi duk da zakka ranar da cikin mun yi magana akan wato waɗanda ake shidda da zakka ko kuma waɗanda ake ba zakka in an shidda da yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi wani fasli da malayin sun fasli ya juzu ikirafi zahabi an alwarki walwarki an zahabi nan ne ko فصل ما يجرر بما يجوز هنا لدى إخراج الذهب لجد زناريا عن الورد دقى أزرفا والورد كما يا لدى أشتد أزرفا عن الذهب دقى زناريا معنى أنا إيه حتى زكاة الإسلام قوة لدواني أنا أنا إيه أشتد زكاة زناريا للإسلام أزرفا هكما أنا حتى زكاة أزرفا للإسلام زناريا kun gani wata jibuniyatun zakati niyyar zaka tana waje ba mana dole ne mutum ya yi niyyar zaka saboda zaka ibada ce saboda ga wannan ibada tana bukatar niyyar tsawaya wannan ibada ta zaka saboda rukuni ce daga cikin rukunin musulunci to dole a yi mata niyya idan mutum bai yi mata niyya ba wato ya sauke nauyin da Allah dora mai amma ba ya da mi ba ya da lada mana mutum ya kubuta daga hukuncin shugaban musulunci a kan wannan dukiya ta shi shugaba ba zai taba mai dukiya ba ba za a kwaci dukiyar shi ba sannan kuma za a mai hukunci da cewa musulmi ne shi saboda ya yi da zaka amma ba mu sabbe tsakanin shi da Allah Raka kenan tun da ibada ce mai girma wadda har ta zama to ginshiki ce daga cikin shiga-shigan musulunci ta tana bukatar niyya dole ne mutum ya yi mata niyya saboda niyya sharafi ce cikin kowace ibada da mutum ya tashi ya aikata wata fiƙatuwa haka ma wato rarraba zakka yana zama wajibi bil mawdi'il ladhi yumidu hankalin ku bar kallon radio mai karatu بالموضع الذي وجبت فيه da wurin da zakka ta wajaba a cikin shi karatu ko da kallon rani wa tafriqatuha wajibi ne kuma a raba zakka bil mawdi alladhi wajaba fi a wurin da zakka ta wajaba a cikin shi ana a cikin garin da ko a cikin wurin da kake to anan ne zaka yadda zaka rarraba zakka ga mutanen da ke wurin wala ya su nan ruwa an ɗauke zakka ranar da ita daga wannan garin bai halitta bai halitta mutum ya cire zakka daga wannan garin ba sai da bi sai yin akwai wata bukata idan akwai wata bukata mutum ba laifi ba ne ya tashi a kai wannan zakkan wannan garin mun gane ku saura kenan a cikin garin da kake da zakka ta waje gare ka to wannan garin za ka raba a wurin da kake nan ne za ka raba wannan zakka wala ya juzu na kuwa ciratar da zakka din an daga wannan wurin bai halitta illa an ya kuna mawdi'un akhar sai ya kasance wani wuri ne na daban bihi fuqara a cikin wannan wurin akwai talakawa ashaddu idaman su ne mafi tsanan rashi talakawa ne waɗanda sun yi tsananin talauci da talakawan wurin da kake to ya halitta ka ɗauke ta daga wannan wurin ka kai ta can inda aka yi tsananin talauci mun gane ko kamar yadda kasashen larabawa masu arziki suke suna da talakawa amma ai mun yi su tsananin talauci talakawansu kana ka suke ɗauke ke ta daga can su kawo mutanen a yi taimako da ita da sauran abubuwa to idan ya zama to akwai wannan larura to ya halitta amma in ba haka nan ba bai halitta ba ka ɗauke zakka daga nan daga maradin ka kai ta yamai daga maradin ka kai ta zandar daga garin maradin ka kai ta birnin zandar ko tawa ko wani saboda duk manyan garuruwa bai halitta ba a yi wannan sai idan mutanen da magaran ko mutanen tawa sun fi mutanen maraɗi tsananin talauci to ya halitta a ɗauki ta daga na abinci fa inna goyo minha za a bada ta daga gare ta fi mawdu'in wujubi a cikin wurin wajabci a cikin wurin da ta wajaba wa yunqalu aktharuha kenan wannan zakka din ba duka za a dauke ta ba a kai wannan wurin za a bada wani abu daga cikin zakka a cikin wurin da ta wajaba a cikin garin da kake inda kake ta wajaba akan ka nan ne za a rarraba mu mutanen wannan wurin zakka wa yunqalu aktharuha mai yawanta sai a dauke ta lil a'dami ga mafi tsananin rashi ya dauke ta a kai ma waɗanda suke sun yi tsananin talauci yanzu za a ɗan raba kaɗan nan saura sai a yi gaba da ita a kai ta wurin inda mutane suka yi tsananin bukata sai a kai ta rawa mun gane wannan faslun wani fasli malam ya ce idza azala zakata idan mutum ya hitar da zakka inda alhauli a wurin cikar shekara mutum ya hitar da zakka shekara na yi ta hitar zakka fa ba'at sai zakar nan ta lalace zakar ta halaka zakar ta ɓace ka hidda zakka cikin dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya maka hinka raba mu mutane sai barawo ya zo ya dauki radda ta cika shekara ranar ka hidda ta kana nan gobe banda gobe za ka raba mutane ta ko kuma gobe ka ta kasire ka waye kawai sai barawo ya zo ya dauki ko kuma gobara ta zo ko ambaliya ta zo ta tsida da wannan ma'ana dai ta tozar da ta lalace babu yaya za a yi malin sai lam yamman mutum ba zai lama ba zai biya wannan zakar da ta lalace ba shi ke inda ya hidda kuma daidai shekara ne ya hidda a lokacin da ya waje ba a kan shi ya hidda ta lokacin da ya hidda ta ba sakaci ne na shiga ba komi ba to ya ajiye wurin da yake ajiye doke shi wurin tsaro amma ka zo aka kuma wuta ta zo ta ce ko wani abu na zama musiba daga cikin musibobi to lam yabba mutum ba zai biya wannan zaka shi kenan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haka kuma Allah ta'ala ya yi wa in azalaha in mutum ya cire zakka kuma bayan alhauli bayan cikar shekara bayan har shekara ta wuce da kwanaki daga jere da shekara ta cika ya hidda mai ciki da sai ya jinkirta ina kai kwanaki kwana goma kwana sha biyar kwana ashirin sai ta lalace bomina bala ya ce mutum zai rama sai mutum ya sake ɗaukowa cikin zakka cikin dokiyar shi ya sake hidda ya raba mutane saboda bai hidda ta a cikin lokacin da ya kamata ya hidda ta da haka aka mai hukuma da rama da biyan wannan zakka din wa in azala in kuma mutum ya hitar da ita wannan zakka din thumma dha'a asluha sannan aslin dukiyar tashi baki dai ta lalace qabla ikhraji gabanin hitar da ita fa innahu yadfa'uha li arbabiha lalle zai bada ta gaba a mutunta waɗanda suka cancanci ta waɗanda ake rarraba musu ya biya sai ya ba su kun gani waman mata wanda ya mutu kuma qabla ikhrajin zakat gabanin hitar da zakka ya za a ke au ausa bihi ko kuma wanda ya yi wasiya da zakka fa inna tukhadhu min ra'si mali za a ciro zakkan nan daga wato kan duke shi daga uwar dukiyar baki da za a ciro zakka wanda ya mutu zakka ta waje ba kan shi amma ka hanyar hidda ta sayar su da shi kenan sai ya yi da wannan zakka wato sai magadan sun hidda shi ko kuma yi wasiya da aimashi da a hitar da zakka bayan mutuwar to lalle za a cire wannan zakka daga cikin dukiya sannan a raba gado da haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala wa yustahabbu ana so fi sadaqati tatawwi a cikin sadakan nafila asirru ana son sirri a cikin sadaka ta nafila ana son mutum ya yi sirri wato sadakar da take ba ba zakka ba ce zakka ita ce sadaka sadakatul wajib sadaka ta wajib to amma wannan sadaka ce ta nafila kai kai ne ka bada to anan wurin mustahabi ne ka koyi ba wanda ya gani sai Allah subhanahu wataala kun gane ko amma dai duk wanda ya mutu wanda mutum ya yi yanzu mutum ya ɓoye inda ake so ya ɓoye mutum ya bayyana inda ake so ya bayyana idan ya zama to wurin da za ka bada ta talaka ne to ɓoyewa ya yi alheri kun gane idan ya zama to wurin da za ka bada ta da abokanka ne masu kuɗi to ka bayyana ka saboda su yi koyi da nan ya yi alheri amma ya zama to in ka bada ga hili babu wani kowa so yake a bashi babu wanda yake da halin shi ma dauka ya kawo to a nan wurin ka boye ta ka bashi a sirrance babu wanda ya sani sai Allah ya yi wa sarfuha kuma ana son ba da sadaqatul tatawwu din nan lil aqarib ga talaka ga ƴan uwa na kusa dangi wal jirani da kuma makota wa tata'akkadu sannan kuma tana yin karfi fi share ramadan a cikin watan ramadan ma'ana zakka ta nafila tana da ƙarfi a cikin watan ramadan an yi son abada ta a cikin watan ramadan saboda cikin watan ramadan mutane na suna da bukatun abubuwa da yawa mutane suna bukatar abincin da za su ci abincin da za su yi sahur da shi da abincin da za su buɗe baki da shi suna bukatar abubuwa saboda haka a wannan lokacin da mutane suka yi tsayin tsananin bukata kuma a wannan lokacin ake son wato mutum ya ba da abin nan sadaka wadda take ta nafila ce ba ta faslun wani fasli sadaqatul fitri sadaka kunu ko zakka kunu malam yace wajib wajibi ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya farlanta ta mana manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya ta farilla ce tajibu ita zakar kono tana wajaba bi awwali lailatul idil fitr da farkon daren idin sallah karama shi ne nan jajibi ko nan jajibi tun daga lokacin take zama wajibi على أحد القولين المشهورين أكن ديم مغنغنو قدابيو سننو والآخر مغنى ديكما تجب زككونو تنا وجبا بطلوع فجر يوم العيد da kullum alfijir ɗin ranar idi ina akwai magana ba ne yadda suka ce da rana ta wata da an ce an ga watan shawwal ba sallah to zakkakkunu ta waje mutum daga wannan lokacin magana ta biyu kuma suka ce a'a tana wajaba ne da bullowa alfijir da ranar sallah da alfijir ya bullo kayan sallah a suwa tun wannan lokaci ta wajaba to dai wanda mutum ya daidai ne wa fa'idatul khilaf malam yace fa'idan da ke akwai cikin wannan sabani na malamai da waɗanda suka ce raja jibr za a fara ta da waɗanda suka ce sai sallah bayan fitowa alfijir fa'idar da ke akwai ta wannan sabani na malamai ta zuharu tana bayyana filin mata cikin mutumin da ya mutu ya mutu yaushe filin mata cikin mutumin da ya mutu mutumin da ya mutu bayan an gawa baya an ce an ga wata gobe sallah sai mutum ya ta waje ba kan za a cire mai kuku sai gobe sai in ta sai gobe ne take wata ba kenan in sai alfajir ya ke tori za a hidda ta kenan ba za a hidda mashi ba ta waje ba a kan shi ba saboda sai gobe shi ko bai kai gobe bai rasu a wurin waɗanda suka ce sai alfajir ya ce a wurin kuma waɗanda suka ce da an ga wata to ta waje ba kenan ta waje ba kan shi kun gane awwali da ko kuma wanda aka haifa wanda aka haifa gabanin a ga wata ko kuma bayan an ga wata aka haifa tun da an ga wata ta waje ga waɗanda suka ce wajibi ce a wannan lokaci kenan ta waje ba a kan waɗanda kuma suka ce sai alfijir ya fito kenan ba ta waje ba ba haka ce aw aslama ko kuma mutumin da ya musulunta idai bayanin guda ɗaya ne aw na fi zalika ko makamacin wani wa yajuzu ikhrajuhu idan da ita yana halitta qabla yawmil idi gabanin ranar idi bil yawmaini da kwanaki guda ne ya halitta a hitar da zakka gabanin ranar idi da kwana biyu ana tun ranar ranar jajibirin da ake ce mu jajibirin sirikai mun san jajibirin sirikai ko wannan jajibirin da akwai al'ada da ake mai kyau ta taimako da ake ma mata ƙwarye sallah nan ga an bude illa na rashin ba ina abu ne mai kyau a ba su rikin ka abin da za a abinci da shi ba shi mai ba shi masara ko shinkawa ko al'ada ce mai kyau da tugan da tumaji da sauran abubuwa shi ma ya tsalla lahiya maka bar da zulmi kana da hali ya tara barabin gida ba haka wannan ba daidai ba da alƙura irin wannan rana za ga ana ta yawo da kwanoni kwallaye da faguna ana ta yawo da su da ƙorai kowa da babbar da zabi buka shi kowa da gwargwada abin da su amma yanzu ruwa ta zo ta hana mutane a yau wasalata haka ma ana hitar da ita gabanin idi da kwana uku ya halitta a hitar da ita gabanin idi wala ta sukutu ya ci balan ya ce ba ta faduwa bi mawuzi zaman ha da wucewar lokacin ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe ba ma'ana dan lokacin ta ya wuce ma'ana yaushe ne lokacin ta kafin idi bai ko kayan a cikin idi ne lokacin wanda ya ce in wannan lokacin ya wuce aka je gida aka dawo ba ta wata to sai dai dalili ya zo ya ce duk wanda ya bada ta bayan idi to sadaka sai daga cikin sadakoki ba ta kakkono ba ce kenan na yi adana amma mutum zai samu na da sadaka sau da aka fara ce lati su kutu ba tsawa da wabi mu billi sama da hada wuce wanda wuce wala tudfa kuma ba a mika ita zakka kono illa li faqirin sai ga talaka faqirin mun san faqirin ko faqirin shine wanda yake da abin yana da kasuwa yana yi sai da kudin shi jarin shi bai kai kawo ba mun yi bayanin shi rana ya shi ma ya tana yiwa yana da abin da za a yi zakka sai dai zakka in ya hita ba wani abu ce wadda wannan fakiri wadda ko wanda za a yi zakka ya bashi jajirce ba fakiri yana da aiki yana da kasuwa da ya jaro shi kan kaɗan da ne jaririn jaririn da shi to ba a ba da ta sai ga wasa sai ga fakiri ko kuma fatiri a nan wurin ana ne wanda ba ya da komi wannan da kokkolo ce da kaji ta abinci ƙwariya ce za a dokuwa ba ko masaki ne za a dokuwa ba ko kuma babu ne za a dokuwa ba tsara kenan fakirin da yake da jari ya yi karewa ba shi rubutu da yanzu wance ne fakiri shi ne wanda ba ya wana ya halitta ba su zakka haka din ai Allah ya ce a bashi Allah ya nuna dai ba ya lil fuqara wal masakin tunda Allah ya zo da su su bi kuma malala na ce ya ban bayanin su miskini shi ne wanda ba ya kwata ba ya da komi wato kullum sai ya je ya nemo kuma abin da ya nemo nan za a ce mishi ya tashi da safe ko da labari kuma sai an ji an nemo wani haka rayuwar shi biski ne shi kuma fakiri yana da abin yi yana da kwana da kudi aljihun shi yana da abincin kwanaki kuma fakiri ba mai kudi ba ne hurdin muslimin ya zamanto kuma ɗa ne ba bawa muslim kuma ya zamanto musulmi ne ba kafiri ba ne su kada yake ba zakka komi talaka ɗa musulmi wa hiya sa'un kuma ita sa'i yake badawa min ghalibi quti alil balad daga galibin abincin ma'abuta gari abinda ma'abuta gari suka hice shine za a shitta masa kakkuro idan mutanen gari sun yi cin masara to ita za a shitta idan sun yi cin mata ita za a shitta idan sun yi cin alkama ita ce za a shitta idan sun yi cin shinkafa ita za abinda ne mutane suka yi ci mun gane ko to shine za a shitta wata kakkuro masara dai da shinkawa ko a ci ba a ci mai sosai a dama duk wanda aka hidda shi ko ma duk ma wanda aka hidda shi in dai abinci ne ko dawa ka hidda shi amma na da haka za ka yi su duk ɗaya ne da awon su guda ne awon za su sai an auna in su mata da zai ka ciccire ne da ka bar shi don duk kwalabuwa kan a kadara za ka yi auna wa su على المسلم الحر المكلف المسري عن نفسه وتتنا وجواله أكم مسلمين الحر لا المكلف بالغ almusiri mawadaci tana wajaba a kan wanda yake da wannan sukokin an nafsihi ya hidda ta daga kanshi ya hidda ma kanshi wa an man talzamu la faqatu kuma ya hidda ta daga wanda ciyar da shi talabijin shi kaman matar shi da kuma ɗiyan shi almuslimina musulmai khasatan kadai bil qarabati waɗanda suka kadaita da wato kusanci gare shi kal aulat kamar ɗaya wa birriki da kuma ainihi bauta kal abidi kamar bayi wa bi ghairi ma da wannan su kal zaujati kamar mace wa khadimiha da kuma mai mata hidima aikin gidanka ita ma da ita duk za ka hita masu da bayanka wa in kanat maliyatan ko da ta kasance maliya ce mana mawadaciya ce tana da kuɗi sai an gidda mata in kai ke jira su wayan talakawa ne kullum kai ne ke ba su duk wata kai ke sai masu abinci to sai ka hidda masu amma in zaman zaman tuma da ta ne su su dan kansu wa qawlun ala al-muslim da muka ce akan musulmi ihtirazun min al-kafir wal raqiq wal musir wato ihtiraz kiyayewa ce aka yi min al-kafir daga kafir domin kada bar kafiri ya shigo ban da shi idan mutum yana da ɗan kafiri ba shi da shi warraƙiƙ haka ma bawa walmu'asir da kuma wanda yake wato mana zakka ba ta waje ba a kan kafiri in gane ko ba wai ana nihin dan shi ba kafiri ba ta waje ba a kan shi waccan magana ce ta farko ya koma wanda zakkake waje ba a kansu ba waɗanda ake hidda ba wanda yake tajibu ala almuslim alhurr almukallafi almuslim kenan wato dan yayin da kafiri ba ya zarka kuno kafir da kanshi yadda zarka kuno ba domin kafirci ya ana shi yadda ba ta waje ba kan yi saboda ba musulmi ba war raqiq haka ma bawa ba ta waje ba kan saboda bawa ba ya da kori duke shi baki dai ta ta mai gidan shi wal musir haka ma talaka ba ta waje ba a kan shi fa inna la tajibu alaihim ba ta zama wajibi a kansu wal mu'sir abinda ake ce ma mu'sir wallazi la yaqdulu lahu shine wanda bai yin saura gare shi an kuti yaumihi daga abincin yinin shi sa'un sa'i guda daya sa'i dai baya ragewa daga abincin yinin shi ma'ana an ayi abinci gidan shi ba a raga sa'i guda ma'ana dai abin da aka samu din nan za a ce ne ya ke ce mami ya ke ce mamu asir wala yajidu kuma bai samu man yusallifuhu iyahu wanda zai ba shi rancen shi to wannan shine mu'sir wanda wato zakka ko ba ta wajaba a shi ba الباب الرابع في الصوم باب نور شيني أتين أزمي وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج wato shine kamewa daga sha'awoyi guda biyu na ciki da kuma na al'aura mutum ya kame daga sha'awa ta cikin shi da kuma sha'awa ta al'aurar shi wannan shi ake ce masu yawman kamilan rana cikakkiya bi niyyati taqarrubi ila Allah da niyyar neman lada da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fi ghairi zamanil haidhi ba cikin lokacin jinin al'ada ga diyamaci wani fas da kuma ainihi mai jinin ainihin biki wa ayyamil ayat ba kuma cikin kwanaki ididdika mun gane ko mai jinin al'ada ba ta su mai jinin haihuwa ma ba ta su haka ma kwanaki idi ba a azumi cikin su duka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ma'ana yana ne ayyamul idi ana wani shine kwanaki uku na sallah babba ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah ba yan azumi a cikin su sau da kwanakin cin abinci ne kwanakin shan abin sha ne kwanakin an bata Allah subhanahu wata'ala ne ba kwanakin azumi ba ne wali saumi talatatu arkan azumi yana da shika-shikai guda uku al'awwal na farko shine al-imsaku 'anil muftirat kamewa daga wato abubuwan da za su karya ma azumi abubuwa da za su azumin kai kare ka kame daga banki ba za ka ci abinci ba kaljima'i kamar saduwa da ɗiyamaci saduwa da ɗiyamaci jima'i yana karya ne wa israjin mani haka ma hitar da mani ma yana karya ne mutum ya hitar da mani da gangan ba azumin shi ya karya in yana azumi walmad kuma kamar hitar da mani fitar da mazima yana karya ne yana daga cikin mafirat walƙai haka ma amai da gangan wato mai dacewa ce kana azumi kana wasa da mace dace ba na azumi ka gan bakinka da bakin mace mai dacewa ce ana azumi kana runguma mace duka waɗannan abuwa suna daga cikin abubuwan da suke sa mazi ya hito mutum saboda haka wanda ya zama to in ya yi tuma ta wannan hanya azumi ya kai walƙai haka ma yin amai da gangan jawo amai da gangan shi ma yana karya wa isarin akli da kuma sadar da cin abinci ko sadar da abinci wa shurbi da kuma abin sha au gairi ma ko kuma wani su ilal halk zuwa makoshi ana abinci ya zo ya shiga makoshinka ko ruwan sha ko da ko wani abu ya zo ya shiga cikin makoshinka gana azumi da gangan ba kurcewa ya ba sai da kasar shi sai da ka ci abincin ka san azumi kake ko ka sha abin sha ka san azumi min alfami daga baki wal afi da kuma hanci ruwa suka sadu da gangan daga hanci zuwa makoshi wal udhuni da kuma kunne wal'aini da idan duk wanda ruwa suka sadu ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi da gangan azumi ya kare wannan shi ne rukuni na warko daga cikin shikashikan azumi guda na biyu anniya wato niyya fala ya shakku saumun azumi baya inganta biduni ha ba tare da niyya duk wanda ya azumi ba tare da niyyar wannan azumin ba ya yi da kishirwa ne ya yi da farban azumin ya kasance na farilla ne au na ko kuma na nafila ne yana bukatar niyya domin ibada ce kuma ibada manzala sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu binniyat wa ishtaratu fiha ana shartantawa a cikin niyya din an takuna muayyana ta kasance muayyana ce wato niyya ce da ka ayyana da ka gwade ta bi an yanwiya shine kamar mutum yayi niyyar ada a farda ramadan ya kaddara a cikin zuciyar shi cewa zai sauke farillan da Allah subhanahu wata'ala ya zamai na ramadan masala misali shine muayyana kai niyya cikin zuciyar ka cewa za ka ba da farillan azumin watan ramadan da Allah ya dora mubayyadatan ka kwana da wannan niyyar ka kwanta da ita ka tashi lokacin ka kwanta da zai cewa gobe za ka yanzu ko an yi sahur ko ba yi sahur fala ta shirku ba ta inganta na haran da rana da rana ana azumi ko kuma da rana ana gobe za a wani azumi da rana ba a yi ayin niyya sai da daddare da haka da daddare ka kwanta da wannan niyyar ta gobe za ka yi azumi shi ke jazimatu kuma duk jazimatan dole ta kasance yankakka ce babu kokonto a ciki babu tarafiri ka zange an yana ya azumin nan gobe kawai haka kai sa har lokacin saurayi ko gari ya wayi baka yanke magana ba ko ba a bukatar wannan nan wannan ba niyya ba ce ka yanke kawai gobe azumi za ka yi amma an kai tarafiri shi ke fa niyyatul mutaraddida niyya wanda take mutaraddida ce akwai taraddudi a cikin ta batil ba ta ta niyyar shi ba man nawa lailatar shakki duk wanda ya niyyar azumin daren shakku ko ya yi niyyar daren shakku ya magadi azumin gobe mun gane ko daren da ana shakku anya gobe an yi azumi kuma sai kai sai kai niyyar wannan azumi in kana min ramadana in ya kasance azumin da ya na ramadana ne lam yujizi bai ishe shi ba zai wadace shi wadda manzo Allah ya hana ko ba a yi azumin ranar shakku ranar da ake hukunto anya watan ramadan anya ramadan ya kama ko bai kama don ka azumi na mai kai kenan sabana sallallahu alaihi wasallam suka ce man saba al-yawm alladhi yashakku fihi faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam wanda ya azumi wannan ranar ya saba manzo Allah الثالث نوكو شيني زمن الصوم لوكتين da ake azumi din wato ginshiki na uku shine zamanin saum lokacin azumi wawa min tulu'il fajri shine tun daga ketuwa alfijir as-sadiqi alfijir na gaskiya ila ghurubi shams har zuwa faduwar rana fi ghairi ayyamil haidhi ba cikin kwanakin haila ba wan nifas kuma ba cikin kwanakin jinin al'ada jinin haihuwa ba wa yawmin fitri kuma ba ranar ranar azumin sallah karama ba wa yawmin nahr kuma ba ranar layya ba wal yawmain ba'dahu kuma ba kwanaki biyu da ke bayan ranar layya ba biyu ga sallah da uku ga sallah ba ba su ba li ghairil mutamatti ga wanda yake ba mai tamattu'i bane kenan wanda yake tamattu'i zai yin haji wanda yake mutamatti ne za a iya mun gane ko lighairil mutamatti ga wanda yake ba mutamatti ba ne ina nuna mana mai tamattu'i za a yi tamattu'i shi ne mutunan da wato ya yi aikin hajji da umara ya yi umara kamar abin da galibi muke yi galibi shi ne muke shi ne alhazai suke zuwa suna yi kamar taman ta abin umara ta ilal hajji kamar ta yi tsara min alhaji alhaji kamar lamme jin wa siyamu talatati ayyami ilhaji wa sab'ati idza raja'at tilka 'asharatu kamila azmi goma mutum zai ci idan mutum ya wala tun daga ran nan babu saboda azumi ya kama shi amma ba ta matuyi kai ba ifradi kai kawai wato ba ka da wani abu babu wani hadiya da ya kama ifradi shi ne ifradi mutum ya aikin hajji shi kaɗai ba umara sai in ya kare aikin hajji shi in yana so daga baya umara amma tun wurin niyya in ka haɗa hajji da umara shi ke in ka haɗa su yau ce mace mace to duk wanda ya wannan wato hadaya ta kama shi in bai samu hadayan ba ne zai mi zai azumin kwana goma can maka ya kwana uku in ya dawo gida ya cika bakwai shi kenan sun zama tun kwana goma ce wallahu ta'ala alam ne kamata mu ta insha Allah eh huh? eh to ai shi ya sha bamban da azumin nafila ko ya sha bamban da azumin farilla shi lokacin za ka yi niyya ba dai kai babu niyya shi ba sharadi bane a kwana da niyya ba amma dai ana so mustahabbi haka shi ba ya zama dai da shi da azumin farilla azumin farilla dole ka sai ka kwana kwanta da niyya amma na nafila ya nan cewa mutum na iya ɗaukar niyya da baya kamar yadda ya rikanta da annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين